بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan sha'ban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير تجانا السماوي ونبتتشيني wanda ya rubuta littattafai domin cin mutuncin annabi da iyalan gidan shi da sahabban shi sannan ya ɓatanci game da alkur'ani da sunna ya haifar da ruɗani da rashin fahimta cikin al'umman musulmi ya yi wannan aiki domin ya ba da nashi gudunmawa ga aikin da yahudawa suke yi wajen ƙoƙarin faɗa da addini a cikin wannan littafi na shi sun mahata waɗannan bayanai sun bayyana ƙarara haka a cikin littafin shi la'ako na ma'asadikin da cikin littafin shi mai suna fas'alu ahalar zikir haka da littafin da ya rubuta mai suna a shi'a home ahalus sunna to duk waɗannan bilimbituwa cikin ɓata da ya rika kara kaina ba su fishe shi wajen ya ɓanna ga addinin da yake son ya ba sai da ya amma sai Allah maɗaukin sarki ya hore mana zakakuran malaman addini wanda gaskiya duk abin da ake neman su da su yi Allah ya sun yi Allah ya masa kayya da alkhairi kamar yadda Malam ya ɗauko mana maganan tijjani a samawi da ya zo yana tsokan abubakar da gwamnatin abubakar da sahabban da suka yi ma abubakar mu baya yana cewa fatashtu fi kutubil fariƙaini wai ya biya bi bincika littattafan duk ɓangarorin guda biyu wai 'yan shi'a da 'yan sunna cewa wai falam ajid ijma'an illa ala ali ibn abi talibin wai bai ga inda aka yi ijima'in yadda da kowa a bisa imamancin shi ba in ba sayyadi ala ba faƙada ajima ala imamatihi sunna wa shi'a wai ahalus sunna da 'yan shi'a duk sun yadda da shi jama'a wannan tunani ne irin na bagidaje sakare wai sai ce can an yadda da nan ma an yadda da ya gane ka tsaya ka lura dukkanin yaddan wata iri ce mu ahlu sunna cikin aƙidanmu ba ma zagi da cin mutuncin kowa wannan ya sa da muka leƙa mu ga aliyu mutumin kirki ne muka ce namu ne don dama nan gayyan mutanen kirki ne amma 'yan shi'a da yake mutanen banza ne da suka leƙa suka ga annabi ya yi da abubakar su kuma suna da ƙiyayya tsakaninsa da abubakar ɗin ya suka ce ba su yarda da shi ba kenan da yiwuwan in ka duba littafin shi ba za ka ga alheri a kan abubakar ba amma mucin da mun gini ne a kan faɗin gaskiya to ko za ga alheri da yawa kan sayyidi ali wa baina ma la ya ƙoli bi imamati abi bakarin ya ce a lokacin binciken shi da ya duka bai samu wanda ya bayani game da jagorancin abubakar ba illa fariƙun minal musulmina sai wasu 'yan tsararu daga cikin musulmi mala ya ce fahazal ƙaul ma amma ta amma ta dammanahu minal kazibi mala ya ce kaga maganin wannan zindiki tare da ƙaryen da ta ƙunsa fahuwa laisa bi hujja wannan ba zai zama hujja alamar da'a min butulani khalifati abi bakari a bisa abin da yake da'awa yake ƙoƙarin lalata khalifancin abubakar da shi ba ba zai taɓa zame mai hujja da zai makale a kan wannan abin da yake faɗi har ya samu masoka game da khalifancin abubakar ba kuna fahimtar wannan da kyau ko is laysa min shart sihhati khilafati abi bakarin don bai daga cikin sharaɗin ingancin khalifancin abubakar ijma'u kafatal firaq alaiha wai ƙungiyoyi duk sai sun yadda a kanta kuna fahimtar wannan da kyau ko wadda sai ƙungiyoyi sun yadda shine sai mala ya ce wa nazira hazal qawl shigen irin wannan magana na wannan ɗan shi'a ƙaunar yahud lil musulmi shine irin gorin da yahudawa suke wa musulmi sai ce ittafaqna ala sihhati nubuwati musa alaihi salam da su yahudawa da mu musulmi duk mun yi ittifaki mun yadda da annabtan musa واختلفنا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم amma ko mun samu saɓani dangane da khalifancin annabi ko kun yadda mu ba mu yadda ba kenan yanzu anan in ɗan shi ya ɗauko wancan maganar ya kawo ta nan sai mu ce sanin asali ya sa kare cin alli ai dama wanda ya gini addinin shi a waye abla ɗan saba al-yahudi wannan kalman ta Yahudawa ce, ya ɗauko ya shigo mana ita cikin Musulunci, suke cewa ai imani da annabi Muhammadu a matsayin manzan Allah saɓani ne, kuna gano wannan da kyau ku? Amma imani da annabtan manzan Allah ko mene ne? Ijima'i ne, annabin Musa, to shi ne sai suka ɗauko maganar suma, sai suka kwatanta Ali dawa Abubakar. ashe asalin maganin ta Yahudawa ce. Fadalla haza ala sihati nubuwati mattafaqana alaihi sai Yahudu ce to kun ga wannan yana nuna cewa annabtan wanda aka haɗa kan shi ita ce ingantacciya. Wa butulanin nubuwati makhtalafna fihi wanda kuma muka yi saɓani a kan shi to annabtan shi suka ce ba daidai ba ne. وكذا لو قال النصارى للمسلمين مثل هذا في عيسى haka ma da kiristoci za su so da sun faɗi shigen wannan game da annabi isa wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi fa ma'alumun anna hadhal qawl fasidun min aslihi mala ce wannan sanannen abu ne wannan maganar rusasshiya ce tun daga asalinta فكذلك قول الرافضي هذا فاسد كفساد قول اليهود والنصارى على حد سواء malai ce inda wancan maganar na 'yan shi'in yahudawa take maganan banza haka ma maganan waɗannan 'yan shiya da suke faɗi dangane da halifancin abubakar duk lalatattun magana suke faɗi ala haddin sawa duk iri ɗaya ne Mahala ya ce wa ƙadan nabbaha ala haza fin raddi alar rafida. Babban malamin da ya faɗakar akan wannan magana wajen raddi ga ‘yan shi'a shi ne al'imamin dihilawe fi tuhufatul ithna a shari'a. A cikin littafin shi mai suna a tuhufatul ithna a shari'a, ƙwale ce wa min makayidihim ya daga cikin kaidin ‘yan shi'a annahum ya ƙolona suke cewa. inna fada'ila ahalul bait kun ga darajojin ahalul baiti wa ma rawa fi imamati fi imamati al-amir da irin abin da aka ruwaito don gani da khalifancin Ali muttafaqun alaihi inda alfariqaini wai ɓangarorin addini na shi'a da na sunna duk sun yarda da shi bi khilafi fada'il al-khulafa thalatha wai sabanin falalolin khalifofi uku fahiya mukhtalafun fiha wai nan sabani aka samu fa yanbaghi lil aqil an yahtara mattafaqa alaihi bi wujub mun gano wannan da kyau ko bi waje ko bi mawjub sai su ce wai ai mai hankali abin da ya kamata ya zaɓa abin da aka haɗa a kai shine wajibi ya bi ba abin da aka saba ba da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka wai ka bar abin da ke ma kaikaye zuwa ga abin da bai ma kaikaye ka kalmatu haqqin uridu bi hal batil gaskiya ne ga ta ƙarara amma me aka nufa da ita banna in ba karanta irin wannan ne ko sai ka ce mutum ya kawo hujjoji sai ka ce eh ya kawo mana amma a mahallinsa suke kawo misali ne mutum ya ɗibo fara ta damu amma sai tsiyaya a hanci kuna fahimtar wannan da kyau ko ta shawu kamar yadda ta damu me ya yi shi me ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cawal jawab an san wannan magana anna shubhatuhum hazihi ka shubatul yahudi wan nasara yo ai wannan shubuhan da suka kawo iri ɗaya ne da na dangi danginsu da suka gabata yahuda da nasara fi qaulihim inna nubuwata musa wa isa muttafaqun alaiha inda fariqaini wai annabtan musa da isa an haɗa kanta a dukkanin ɓangarori guda biyu bi khilafin nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saɓanin annabtan annabi والذي يزيل هذه الشبهة هو أن الأخذ بالمتفق عليه sai su ce abin da zai kawo da wancan shubuha shine abin da aka haɗu da shi to a ɗauka wa tarkul mukhtalif fihi da barin wanda aka yi saɓani inna ma ya kunu bi muktadal aqal ya ce wannan amfani da hankali ne laulam yujad dalilin akhar fa inna wujud fa in wajada fala falaltafata liltifaƙi wal ikhtilaf mala yace a to wannan maganar da suke faɗi sai a ce musu ko da ku akwai dalili tabbatacce da zai sa a ɗauki wancan da aka yi saɓanin ya ce inda dalili to wancan saɓanin ma ba ma abin ɗauka ba ne ƙultu hazil ƙa'ida ala fasadiha mala ce wannan ma ƙa'idan na wannan gama ɗejin tare da rusasshiya ce فإن مقدمتها التي بينت عليها غير مسلمة yace ita kanta ka'idan macin da rusasshiya ne amma ita kanta ɗin ba a sallama mata ba falaisa sahihan ba gaskiya ba ne annal umma ittafaqat ala imamata ali cewa al'umma sun hada kan khalifancin sayyidina al wannan ba gaskiya ba ne waqtalafat fi imamata abubakarin wai kuma sun yi saɓani akan khalifancin abubakar wannan ma ba gaskiya ba ne wa bayanin zalika min wajahaini mala ce bayanin wannan zai zo ta ɗayan fuska biyu malam zai mana bayani yanzu jama'a inda an haɗu akan khalifancin sayyidina aliyu don allah jama'a ai ta yaƙi a zamanin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma har ya mutu bai murkushe su ba shi ko sayyidina abubakar fa ga dan faɗan ya yi ma, don asalin faɗan na waye, eh, na annabi ne, kuna gano wannan kyau ku, na annabi ne ya gada, amma kuma bai mutu ba sai da ya me, sai da ya niƙi rigimar. Amma shi sai na alfaɗan na waye, tashi ce, amma ita ta niƙe shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? to amma kaga dan shi'a da yake dokin mai baki ya fi gudu wai da zo me yace ma ai al'an hada akan shi abubakar da aka hadu kuma yace an me an raba akan shi jama'a shi sa din me magana ko ku riga tsayawa kuna natsuwa wallahi mafi yawancin magana masu magana ba abin da suke faɗi illa ƙarya wallahi kuma mutum in har bai sa tsoron Allah ba ko to shine zai rika lalaban irin waɗannan ƙarerayin yana ƙoƙarin shigo da su cikin al'amarin addini daga sanda mutum ya shigo da ƙarya cikin al'amarin addini ko to zai cutar da kanshi bayan ya cutar da kanshi akan wannan ƙaryan to kuma zai cutar da al'umma wannan cutar da al'umma da zai akan wannan ƙaryan za a waye gari addini yake cutarwa bai sani ba amma shi a tunanin shi yake cutarwa al'umma jama'a annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce alwajihul awwal fuska na farko annahu bin nadari ila mawaqif ammatal muslimin min as-sunna wa shi'a idan mutum ya kalli ɗaukacin dukkanin abubuwan da suke kai da komowa dangane da abin da ya shafi waɗannan jama'a biyu sunna da shi'a